أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a shidda da watan safar shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da shekara ta biyu da watan tara shekara ta 2022 miladiya wannan a darasinmu na makama ta al'imam badi'u zaman al-hamzani shine na goma ne ko na goma ne ina ga zan mu yi bincike kamar yadda muka yi a cikin mukamatul hariri zan mu yi binciken abin da ya gabata don saboda ganin iya a fahimtar da muka yi cikin wannan abin da muka ɗauka abin da muka ɗauka ciki ina ga mukama guda nawa ce guda nawa ce muka ɗauka mukama takwas ce muka yi daga alƙaridiya zuwa azarbijaniya to zan mu fara da malam suleiman makama ta farko ce al-maqamatul qaridiyya yawa haddasana isa bin hisham Isa bin Hisham ya ba mu labari qala ya ce darhatinin nawa madarihaha ya ce annawa ya ce nisa ɗar hatin ya jefar da maɗari ha majefar shi hatta iza wadaitu jurjana annawa da garin Jurjana yawa al-aqsa ta nesa fastazhartu ala al-ayami sai na nemi taimako akan yau da gobe bidiya'in da wasu 'yan kaya ajaltu fiha yad al-imara na kewaya mata yadul imara hannu na rayaswa wa amwalin da wata 'yar dukiya wa qabtuha ala at-tijara na tsida ta akan kasuwanci wa hanutin da rumha ja'altuha masaba na sanya ta makomata wa rufqatan da wasu 'yan tafiya in ka gani can cikin sahih bukhari mun ga inda yace fasaba rijalun fasaba rijalun wasu mutane suka kwararo daga wannan masabatan kin ne wa rufqatan da wasu matafiya ittakhaztuha sahaba na rike su matsayar abokai wa ja'altu lid-dar hashiyatayyin nahari na sanya ga ga gida gefe biyu na yin mhm me yake nihi kenan yana nihin da rana ya je kasuwa da kuma ya sanya sahiya da maraice nan zai koma gurin musamman yawwa walil hanuti ma bainahuma bayan homa.
mhm fajal fajalasna fajalasna yawman sai muka zamana wata rana to ci gaba sai natazakaru al-qarida wa ahlihi mhm to ala naziru mhm to malan kai ha mhm aha haka yi ma to bismillah mhm yace na tazakarul qarida wa ahlihi
muka zauna muna tuna wake da ma'aikatan shi mhm wa tilka ana shabun gaban mu akwai wani sarmayi qad jalasa gaira ba'idin ya zauna ba nesa ba da mu yunsitu yana yin shiru wa ka'annahu yafham kamar ka ce yana fahimta wa yaskutu yana yin shiru wa ka'annahu la ya'lam kamar bai san abin da muke faɗi ba hatta iza mala bin al-kalam mai- mailahu har sai da zance ya eh, ya karkata da kuma karkata wa jarra al-jidal fina zailahu eh, jayayya ta gudana a cikin mu Mm.
kai mu tsiyar karshen zancen tajja mana gizatta aljidalu jayayya wa jarrafina tajja a cikin muzailahu gizatta ke zarta qala ya ce kada asabtum uzaiqa kun samu eh, tuntu
mhm, na na dabino madadin mhm, wa wafaitum juzaila tasgiri ne na izq izqin nakhal ya ce kun cika eh, wannan wani ice ne an faɗi shi ke wa wa- wa wafaitum kin ma kamar ban ji shi yadda mhm. wa wafaitum juzaila ka fassara shi akan waffa shi kuma ba shi bane wa wafaitum kun gamu da kun gamu da juzaila iccen kazuwa iccen ƙarfi ne walau shi'itu da na su lalafaztu da na furta wa afattu da na kwarara walau qultu da na faɗi la asdartu da na shugaba da na zama shugaba a cikin ku wa awrattu da na gangaro wa lajalautu alhaqqa da na bayyano da gaskiya fi ma'arad bayani cikin mabujartar bayani yusmi'u summa wanda zai siyar da kurma wa yunzilu al-usma zai sarkar da kawar da ran barewa Mm, kafarar barewa kafarar barewa mai gami da hori da baki na'am faƙultu to ya yi saiwa raƙibu kana ciki Amin.
Hmm. to kan mutum yana ciki kuma ya yi naman cewan zo da takarda ba da ita za ta rabe da ita za ta rabe garrama da farko ai mun rubuta masu wanda za su yi mutaba'a ga ta hariri da ta badi'u zaman to takarda ce nan manta Hmm?
shi duka yaro da nan shi duka kenan ta wannan ne yayi ne ba mun sha domin mun shari'a ba amma zan karanta Mhm. faƙultu sai muka ce ya fadilu ya kai mu fadala udunu da su ko kusan ko faƙad mannaita hakika kai da kan mannaita kai guri ta sanya guri ka sanya guri wahati na mu ha ka kawo faƙad asanaita hakika
asana
kai bukanka Mhm.
hakika kai bukanka asanaita eh asanaita ka karkato da nan ka karbato asaniya saniya shine haƙori ba an nan ka karbato Mm.
wannan fadana sai kusa to waƙala ya ce ina ga can baya mun fassara shi ne a kayi yabo ko kai to ba yabo ba ne wannan bayyano da haƙori wushiriya Mm, asaniya fadana ƙala saluni ujibukum sai ku tambaye ni za a amsa muku yawwa ujibukum kai ashe wasma'u ku saurare ni wa ujibukum zan ba ku amsa fa qulna sai muka ce ma taqulu fi mar'il qais me zaka ce dangane da mana kai qala sai ya ce huwa awwalu man waqafa bid diyari sai ce wannan shi ne shi ne farkon wanda ya tsaya a kofar gida Mm, kofa ina kofa ana shi ne farkon wanda ya tsaya a gida Mm, a gidaje a gidaje diyar jam'i ne na addar wa arsatiha da balbalin shi yawwa a cikin wanda yake cewa wuqufan biha sahabi alayya matiyahu wa qad agtadi wa dayru fi wukunatiha wa agtadi wagtada kai ya ce ya yi sammako wa dayru fi wukunatiha sun su yana cikin shekashi wa wasafa al-khayla ya siffanta doki bi sifatiha da siffanta ولم يقل الشعر كاسبا bai mai da waka kasuwanci bai faɗi kas- waƙa ba nan wanda ne ko da ƙala ai daga wale kul bai faɗi waka kasuwanci Mm. walam yujidil qawla ragiban bai kwaɗaita akan magana bai kyautata magana ba da magana da ragiban
kwaɗai dan kwaɗai dan kwaɗai fa fadala man tafattaka ya fifici wanda ya fifici lil hilyati li- eh, an gama shi ne ma zai zai yi. fa fadala man tafattaka lil hilyati lisanuhu ya fifici sai ka ce lisanuhu harshen shi harshen shi ya fa fadala fifici mhm wanda mhm tafattaka ya fifi
Mhm. fa in istata an tabtagiya Mhm. nafakan shine me nafakan shine rami ko wala tafattaka wanda yayi tsaga wanda ya tsaya wanda yayi tsaga Mhm. wanta ja'a liragabati bananuhu ya yi kwaɗai da da ɗiyan yatsunsa Mm, wanta ja'a bananuhu lirragaba wanta ja'a neman arziki ya nemi arziki da ɗiyan yatsun da yatsun shi lirragaba ta dan kwaɗayi dan kwaɗai to saiwa akwai wani Aha, to mu je mukama ta biyu al'azaziya haddasa na isa bin hisham ce isa ɗan shan ya ba mu labarin kala kuntu bi bagdada na kasance a bagdad waqt al'azaza lokacin da azazi fa kharajtu Mm, lokacin girbi fa kharajtu sai ya mutu a atamu yana zaɓa min anwa'ihi daga nau'ukan shi libtiya'ihi dai in sayar فصرت غير بعيد sai ya tafi ba nesa إلى رجل zuwa inda wani yanki قد أصنف قد أخذ hakika ya rika أصناف الفواكه sinfi-sinfi na kayan marmari wasan nafaha ya ya jajjera wa jama'a anwa'ar rudabi kuma ya tattara nau'i-nau'i na kayan ɗanye wa saffafaha ya mata sabu-sabu faqabattu min kulli shay'in ahsanahu sai sai fakabar sai na sai na damka hmm.
daga kowanne mafi kyawun yawa wa farattu wa qarattu na yanka min kulli nau'in daga kowane nau'i ajwadahu mafi kyawun fahina jama'atu hash- hawashiyal izari lokacin da ne cika gefen riga ta ne A- gefen gyautu yawa ala tilkal auzari bisa ga wannan abu mai nauyi hmm.
ya cika riga yawa akhazat aynaya rajulan sai idanuwa na suka kama wani suka ga ma'ana suka ga wani yawa qad laffa ra'sahu duk ya rufe kai bi burqi'in da marfin kai haya'an saboda kai Hmm. shi yasa wannan ake ce mishi burka wai wanga abu na mata niqabi niqabi wa nasaba jasadahu ya kafa jiki wa basada yadahu ya shimfiɗa hannu wa khadadana iyalahu ya rungume da ya shi hmm. rungume ya ne kawai
ya sanya su dan kasan kasan hamata wa ta'abbada halahu kuma ya sanya yaran shi kasan hannu yawa wa huwa yaqulu yana cewa bi sautin da wani sauti yadfa'u ad-da'fa fi sadrihi wanda yake ture rauni a gajen shi wal kharada fi zahrihi
kuma rauni daga ga gadon bayan shi yawwa akwai wani to yawanci wanda suka ɗau alƙawalin za su yi mutaba'ata ba su zo ba sun duk sun noke wasu duk da ma wasu sun ba da uzurin wanda yake uzurin na gaske ne ba tsereya ba ce ya ba ya nemi cewa in ya komo a bashi lokacin da zai zo shi a mun tashi jarrabawa kuma yin za a yi kenan akwai wanda kamar su malam masa'ud su malam abdurrahman su malam adam masasara yake a kwance to dukansu da su da su da dama wasu sun ci ba da uzuri kuma da malam bahari shi ma dukansu daga baya zan sa lokaci su ma su taho a bincike su kuma yau ko abin mamaki kuna da littattafan kuma ba ku ciki a ni duka a wanda sautin da ya wuce ne Hmm?
wanda sautin da ya wuce ne na amshe kawai eh, dukkan da ya tana ni bidiyo su ba fatan wannan To.
zan- da yana da yana da wahala gaskiya tunda duk wanda ya kasance kamar da muke faɗa wanda littattafan nan na ƙasa na baya ba yin su bai ƙananan na luga kamar da kasan fiqihu sai an yi hadari ishmawi iziya risala ake zuwa ga askari su muktasar duk wanda bai yi ba wannan na ƙasan ya gaggabo muktasar ko askari zai sha wahala in kaga yayi to kwazon shi ne da kokarin shi yasa yayi ci da ƙarhi ya liƙe amma ba don amma ko inda a ce yayi na ƙasa wancan inda ya je kawai cikin sauƙi zai gansu don duk abin da ke ƙasa ne neman shi ne to haka su ma wannan littattafan inda a ce mutum yayi na ƙasa su ƙananan littattafan da muna da niyyar sanya su to sai ka gani wannan kin ba za su ba shi wahala bibiye su ba kamar su makama da sauransu na ga wasu da dama sun yi ƙoƙari sun ba da amsa ta makamatul hariri amma na san ci da ƙarhi ne da ƙarhi mutum dole sai ya yi ƙoƙarin ya sa kanshi ya riƙe wannan ƙin ma tana yiwuwa amma sai in mutum yana da ƙwazo mai yawa amma inda a ce na ƙasa mutum ya yi shi ya samu fandason in ya samu tushen su su nan ba su da wata wahala duk irin wannan larabcin nasu mai wahala na su mukama in ka samu tushen na can ƙasa dan kalmomin suƙin ne dai suke yawan maimaituwa hakanan ita ma yanzu kun ga to ai mukama ta zamakshari muka kawo na mukama ta ibnu saqil al-jazari duk da ita tana da wahala to amma dukkan su wa'annan idan mutum ya tsaya ya fahimci abin yayi na ƙasa ya samu tushe na ƙasa to yin su yana zo mishi da sauki dan mutum zai mamaki ya ce wannan littafi yaushe ma zan yi su ga wancan ga wancan ga wancan in ka samu fandasan na kirki su kawai tahiya ce sai su tahi cikin sauki kawai ba su bata maka lokaci da gauga za a yi su wanda bai yi ba sai rika tunani da ganin yawan abun shi ko ba yawan bane in dai ka samu fandasan na kirki ka fahimci ina aka ba gaba to daukan su wani bai da wahala dukkan su basu tsaida ka basu bata maka lokaci kuma wanda wannan muna da niyya insha Allah ta'ala na kasan nan mu yi kokarin sa su littattafai da dama muna da gurin su wanda in Allah ya sa wannan da muka sa suke gaban mu muka game da hankali a kansa shi zai haifar da sa wasun daban wanda muke da niyya kamar yadda muka faɗa kuma kowane fanni yana da irin wannan yana da wannan littattafan da ya kamata a ce mun sa kun ga ai babu kamar ilimin da mutum yake ganin cewa kai mizan yanzu na aka ce muku an sa karatun tauhidi ne ake yi da yawanci kowa gani zai yi cewa kai mizan saurara abinda na san shi yana ta koya ma yara to amma shi ma akwai irin naka na ɗalibin ilimi wanda in ba kai karatun ba har abada ba ka san shi ba ka taɓa ji ba ma matsala wani ya taɓo ta don ba ta shahi a gaya ma awamun nasu ba ba ta shahi cikin wa'azi ka ji ta ba ba ta shahi ba wani yana cikin karatu ka ji ya taɓo ta amma kuma masail ne wanda ga su nan gurin manya-manyan magabata manya-manyan malamai sun yi littattafai a kansu hatta da wannan littattafan na akidar da kake ganin cewa kawai shahadatu Allah ilaha illallah da sauran sunan na sama sama ne in aka zurfafa a ilimin tauhidi wanda zai baka hasken ka bambance ga mazhabi na kirki na magabata ga mazhabi wanda yake rubabban mazhabi na su yan bid'a su jahamiyya su mu'tazila su rawafid su yan shi'a duka ka gane ka bambance cewa wannan mas'alar ga asalinta an yi saɓani ga suwa na mazhabinsu kaza suwa na mazhabinsu kaza a kanta amma wanne ne mazhabi mai ƙaƙe daidaitacce to wannan sai ka yi karatun shi ma zaka san shi wanda wannan shi ne in muka ce zan mu sa littafin tauhidi zan mai ƙoƙarin sawa kuma shi ma in muka sa mutum zai ga amfanin shi zai san cewa a wannan janibin baya ce ba kai ma na san komi a wannan janibin a nan ma wanda yake da awar cewa shi ya fahimci aƙida ta ahlus sunna wal jama'a amma ba a karatu bane ba kawai a haka ne a baki fahimtar aƙida fahimtar addini dole sai da karatu mutum zai fahimce shi in dai bai karatu da awa ta baki ba ta da shi ya san abu zaka ji cewa in aka shiga da dama zaka hada ɗari mutum ɗari cikin wanda yake da awar cewa shi ahlus sunna ne in ka zamanar da shi cewa wannan mas'alar menene matsayin mawkifikin aqidar ahlus sunna wal jama'a kanta baya baka amsa ba to kuma yanzu a wannan in kai adalci ka ce ma mutum mutum ya sa kanshi ahlus sunna wajen Allah fa babu mujamala ba mujamala wajen Allah dan da bakinka kana cewa ni kaza ne wallahi inda baka tsaya ka karanci abun ba kai karatu ka fahimci abun Allah ba ruwan shi da ya saka cikin ma'abuta abun babu mujamala Allah ya ce ai wani tunda yana kokari kawai a rurruwa ya wuce a kyale shi yana cewa shi kaza ne kawai a dauke shi a kazakin a kawai karatu shi zai sa mutum ya fahimci ina aka ba gaba masail da dama da jahamiya da mu'tazila da sauransu an yi ta sabani wasu zaka ga yanzu muka yi bayanin bashir al-murrisi mai da'awa zuka bid'o'i da dama cikin aqida wanda kuma in muka zo karanta su wani zai ga wasu aqidin da yana tunanin cewa bai ma tunanin cewa an yi saɓani a kansu sai ya gani an abin gani jarumi mun ga imamu darumi malamin musulmi ne malamin ashabul kutubu sitta ne mafi yawancinsu to darumi yana da littafi biyu na akida yayi raddi an raddu alal jahmiya yayi bayanin akida wadda take tatacciya daidaitatta akan kulla babe babe babe babe da kuma raddi al raddu ala bashir murrisi raddi akan bashir murrisi da ya kawo akidu da dama aka yi ta tsine mishi a duniya da su ja'ad wanda suka zo da mummunar aƙida suka watsa ta cikin al'umma ja'ad wanda a ƙarshen ta layyama aka yi da shi rallayya malamai suka yi ittifaƙin cewa sarki ya yanka shi cikin taron layya sarki ya yi hudu ba ce ya jama'a duk wanda zai yi layya shi zai yi layya yau da bashir maurisi zan yi layya ya fito gaban jama'a saboda wannan mummunar aƙida ko malaman ahlus sunna suka ba da manya-manyan malaman hadisi suka ba da fatawar cewa kawai kisa ya dace da shi ya kawo ma mutane aƙidu da muggan abubuwa a cikin aƙidan musulunci ya kama shi ya yanka shi duk jama'a suna kallo kuma bai sauka ba akan aƙidar shi to raddi akan shi wannan ja'arkin da shi da bashir al-murrisi da jahamiyya da mu'tazila duka mutum ya bambance aƙida ta gari da ta banza shine mutum zai zama na ahlus sunna na gaske na Allah wanda zai kasance ya fahimci addini ne a karance ba a baki ba a baki da da'awa wannan kowa ya ce ni kaza ne kowa ya ce ni kaza ne amma abin da Allah yake so kai kokari kai karatu ka fahimci wanne ne nashi wanne ne ba nashi ba kudiri ne in ka sake ka kudirce wani abu lil asaf wannan bawan Allah da manyan malamai kuma duk wanda ya zo marabe yake da layyan nan da yayi da shi ko da ibn al-qayyim a cikin nuniya ya yabu ce ma da wannan layya da aka yi da ma sauran duk malamai sun yi yabo akan yadda aka yanka shi cikin jama'a kuma dan rashin karatu in muka zo muna karanta mazahibin zaka ga wasu cikin musulmai yau suna da wannan akidin da shi ya kawo su shine asalin su wanda dalilin kawo su an rataye shi an yanka kuma wani kaga ya taho yana itikadi da ita me yasa me ya kawo mishi wannan rashin karatu rashin karanta mazahibin na malamai to haka ne kowane fanni mutum in ba karatu yake ba har abada zai rika ganin cewa ya san abu alhali kuma bai san shi ba abin da dai muke roƙo Allah ya arzuta mu da ikhlasi